dora mana to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم مم.
الباب الأول wannan babi na farko kenan
فيما يختص بالأمور الدينية a cikin abin da yake banci al'amuran addini yanzu akan al'amura na addini za a yi magana ba al'amuran duniya ba al'amuran addini
والكلام في إسناد في إسناد نبينا عليه الصلاة والسلام da kuma zance a cikin ma'asumancin annabinmu alaihi salatu wassalam wannan za a yi bayani akan cewa sayyidul wujud ma'sumi ne maganar a ce za a samu kokonto babu babu kokonto ga annabi afillahi shakkun auli ahmada ba kokonto ga Allah ba kokonto ga annabi Muhammad masumi ne duk abin da ya yi daidai ne. haka Allah ya rubuta dan adam wani lokacin ya yi daidai wani lokacin kuma ya yi ba daidai ba amma shugaba shine shehu ibrahim yake lahu ismatun والغير يخطأ تارة وطورا يصيب ما لديه يكين ما أسومنشي yana gurin manzon Allah gurin to wannan isma kuwa tsadar ta tana da yawa ma to yanzu alƙali ɗin ne a nan yake so ya shirya maka wannan layi ya shirya ma wannan kadarko mai ƙarfi yadda idan an zo kan waɗansu mas'aloli waɗanda za su jefa wa mutum kokonto sai ya ba wani kokonto a tare da shi to shi ne za a yi magana a kan ma'asumancin shugabanmu wasa'ir al'ambiyayi to ba ma zai magana ne a kan ita da'iratun nubuwa gaba ɗaya saboda tauraron cikinta shine annabi to su ma duk masu mai ne domin dukkanin su wakilan manzan Allah ne kullu nabiyin na'ibun annabiyina kowane annabi wakilin annabinmu ne domin annabinmu shine nabiyul anbiya shine wanda Allah ya ce in ba ku yadda da annabcinsa ba duk sauke ku zan yi daga annabta haka yi to saboda haka za a yi magana akan cewa shi masumi ne waɗanda suka lullaba da bargon annabta su ma masumai ne
قال القاضي أبو الفضل وفقه الله alƙali baban falalu ya faɗa Allah ya datar da shi
اعلم أن التوارع من التغيرات والآفات على آهات البشر ka sani cewa masu afkowa daga canje-canje da kuma aibobi a bisa ɗaiɗawan mutane لا يخلو أن تدرأ على ذكره أو على حواسه bai wofinta a ce za su iya afkowa ba a jikin shugaba sallallahu alaihi wasallama ko a bisa maɗosanannen nasa بغير كسب واختيار ba da nufi ba ba kuma da zaɓi ba ana samun canji ya zo wa ɗan adam ba tare da nufi ba canje-canje suna zo wa ɗan adam yadda ga yadda Allah ya yi shi to haka kawai wata rana sai wani canji ya shigo mana kuma ba tare da yana da niyyar hakan ba ba kuma don ya zaɓo wa kansa hakan ba sai kawai wani abu ya zo ya shigo masa kamar me kenan الأمرار والأسباب kamar rashe-rashen lafiya rashin lafiya ba zaɓarta ake ba rashin lafiya ba ba kai ne za ka zaba ka ce za ka yi ta ba haka kurin sai ka tashi ka ji ba ka da lafiya waɗansu sai ka ga haka kawai wani dalili ya shigo kurin sun ko masu rashin lafiya ta jirkita musu rayuwarsu to wannan canjin yana samun ɗan adam to mhm.
أو تقرأ بقصد واختيار ko kuma ta aku da da nufi da kuma zaɓin mutum wasu abubuwan suna afkuwa ne da zaɓin kanka kamar irin aikace-aikacenka na yau da gobe za ka yi kaza za ka yi kaza a cikin wannan abin sai wasu canje-canje su dinga zuwan maka Mm.
وكله في الحقيقة عمل وفعل dukkan waɗannan abubuwa a haƙiƙa aikin zuciya ne da aikin gabai Mm.
ولكن جرى رأي المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع to sai dai wato alamomin nan na shehunnai ya gudana da raba wannan abubuwa zuwa nau'i nau'i guda uku nau'i uku ne wannan ɓangarorin Mm.
أخذ بالقلب farko kenan ƙudurin zuciya
وقول باللسان da an yi ƙuduri da zuciya to sai mai kuma sai faɗi da harshe وعمل بالجوارح daga an faɗa da harshe sai kuma aiki da gabbai wannan ɗan adam duk ƙarfinsa bai sai tsallake ukun nan ba ya zuciyarka take kallon abu ya kake gane al'amura ya kake fahimtar lamuran duniya a nan gurin tun da kai ba masumi ba ne duk ƙarfinka da hazaƙarka akwai ran da za ka kalli wani abu a baibai za ka kalle shi sai abin ya zo sai ka ga ashe tsambar na kai ma gaba daya ba ka ma gane ma me kai ba saboda zuciyarka ba ta kama gaskiyar abin ba akadi kenan to sayyidul wujud tun da izo duniya akadinsa mai kyau ne bai taba kallon abu kuma ya kalle shi ashe kallon ba daidai ya kalla ba abi kawai kaulin harshensa to hadaratu zatil aliyati ta ce ma wa ma yantiqu anil hawa duk abin da ifada daidai ne in huwa illa wahyun yuha sai aiki sai aiki ballantana aiki kuma aikinsa gabaki ɗansa daidai ne ya taɓa yin aiki ba daidai ba wannan ukun sai annabi ƙudurin zuciya furici da harshe aiki da gaba sai yaya kuma sai ne kuma bayan nan iya kaɗan adam ke Mm.
وجميع البشر تقرأ عليهم الآفات والتغيرات duk mutane gabaki ɗayansu aibobi da canje-canje tana afkuwa gare su بالاختيار وبغير الاختيار ta hanyar zaɓinsu ba da kuma ta hanyar ba ta- da zaɓin nasu ba في هذه الوجوه a كلها cikin waɗannan fuskoki guda uku da aka faɗa
والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر shi ku shugaba annabi muhammadu ko da ko da ka ji an ce maka ƙul inna ma ana basharun ka- a- a- an ce ya faɗa mana cewa shi mutum ne to amma fa menene ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر kuma aka faɗa maka cewa zai iya yiwuwa a bisa halittar shugaba a irin abin da ya halatta ga halittar kowane ɗan adam to فقد قامت البراهين القاطعة to hujjoji yanka ko sun tsaya وتمت كلمة الإجماع sannan kalmar ijima'i ta cika على خروجه عنهم a bisa cewa shugaba ba irin kowa ba ne وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقوى على الاختيار وعلى غير الاختيار da kuma tsarkake shi da dukkanin wani aibi wanda yake afkuwa ta hanyar zaɓin mutum da wanda kuma ba da zaɓinsa ba shugaba dukkan wani abu in dai akwai dauda a jikinsa to bai shafi manzan Allah ba wannan shine gurin da Allah ya ce wai ba ku ga gwanintar da nai ba ba za ku mai da hankalinku ku dinga duban nan gurin ba ita duk wanda ije gaban Allah idan ya ga ba shugaba ne ya dauke masa hankali ba wallahi sai ya shiga uku a gurin Allah kwarai me za ka kalla bayan shugaba
كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما ناتي به من التفاصيل kamar yadda da sannu za mu bayyana shi da yaddar Allah a cikin abin da za mu zo da shi na da rarrabewa Mm.
فصل wannan fasali kenan في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته ya hukuncin ɗauruwar zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake daga lokacin tun daga lokacin annabtarsa ta ba lokacin annabta ba ma tun daga ran da sai da amina ta haife shi In ai shi ne dai shugaban ko aba wani aka canja ba ya tun daga tun daga sai ran da sai da lojiji ya zo dun kai ba daga nan ba ma نعم tun ran da ina ina wannan dugon hasken nan a jikin annabi adam ba daga nan ba ma tun ba shi ya dinga gaya wasu habbai ba na cewa ina cewa ni ne muhammadu dan abdullahi dan abdulmuttalibi dan hakimu yana ta faɗa ina ta faɗa ya zo kan mu'addu dan adananu aka zo gurin sun saba ya tsaya nan gurin ya dinga cewa ka zaban na sabuna yan nasaba suna shishigi suna cewa wai a wuce toron nan da yake shine kadarkon ilimi gaba daya sai suka ji da aka zo kan ma'adda dan adananu ba sai ya huce ba ya jero adadin mutanen da suke tsakaninsa daga kansu ma'adda dan adananu har zuwa kan annabi adamu ana zuwa kan annabi adamu sa suke za a tsaya ashe tafiyar ta wuce nan gurin ana zuwa ya ce wa adamu kulika min turab wa turabu kulika min alma'i wal ma'u min ad-durrati wa ad-durratu min ad-dubabati wa ad-dubabatu unshi'at min nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga to kaga ai tafiyar ba ya karama bace ma abin ya fi karfin a ce daga min waqati nubuwatihi ina saboda da ya shiga zatin dan adam to a lokacin shine kamil al'asar gaba daya duk wanda annabi ya shiga jikinsa to a fadin duniyar Allah kan babu kamar sa yana jikin annabi Adamu to babu kamar Adamu a doran kasa a lokacin yana fita ifada jikin shi su daga nan babu kamar shi su yana nan ya shiga jikin Nuhu daga nan Nuhu babu kamar sa a doron ƙasa ya faɗo ya shiga jikinsa annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya zama a duk faɗin ilimin tauhidin duniya gaba ɗaya da ilimin sani da Allah babu kamar sa saboda ina tare da hasken annabi Muhammad a nan gurin aka ce da shi kana da bukata alaka hajatu to har sai shugaba yana jikinsa yace amma ilaika fala ba da wata bukata a gonka ni bukata ta a gurin Allah ne to za fa a wurga ka a wannan wutar yace a wurga na ba ku Allah saboda hasken zatin annabi yana nan ina kulna ya naru kuni bardan wa salama ala ibrahim ki zama sanyi shikenan can sai kuma itashi daga nan ya tsallaka bikin isma'il ida ziga jikin Ismailu yace inni ara fil manami anni azbahuka naga an ce in yanka ka yace baba ya zaka tsaya fa alma umar ka ka tsaya ka tambaye ni ka yanka ni kurun ba komai saboda wato sirrin halara na ilimin annabta yana jikin sirrin kadarkon sanin Allah ina jikin zatin in ce kaje ka yanka ni kurun ba komai aka je idan ne masa goyi ya daure ma fuska aka ya samu wuka yana yankawa saboda zatin annabi yana nan Allah ya ce wa fadaina hu bi zibhin azim ya muka dauke Isma'ila muka sa masa rago ya yanka rago muka fanshi wannan annabi Isma'ila haka ya dinga tahowa ka tahara kara'iman wa kiraman yana bin manyan mazaje yana shiga mahaifu na tsarkakan mata haka har ya bayyana a duniya da izo kadarko na ƙarshe shine zatin sayyidi abdullahi da sayyida aminatu az-zuhriya wayannan biyun ba taba dan adam irin su a doron kasa ba wanda suka haifi manzon Allah Allah ya saka musu da alkhairi sun taimaki duniya sai da Amina tace ai ba ni da ba ni da damuwa ke duniya na taimake ki na kawo miki abin da ba za ki iya mantawa da ni ba in sa amara aitu fil manami fa anta mabusun ila al-anam dan da za ta yi wafati yana zaune kusa da wannan ita sai da umma aimana shine take kallon sa tana cewa da shi an da damuwa lokacin tafiya ta yayi lokacin tafiya ta yayi kaka kuma zan baka a duniya yace amma fa in dai mafarkin nan da nayi na ran nan gaskiya ne a gun Allah to kai ne uban kaunu gaba daya da kai za su jingina su ji daɗi da aka wancan maraici babu Allahu akbar Allah ka ƙara masa tsira da aminci to don haka maganar ma lokacin annabta ina ai kullun haske ne shi Abbas ne yace cire cire kwarjan mana kai kai gammo da shi ko a kafada ka ko a kama dinga dauko bulan nan na ginin Ka'aba lokacin ko shekarun lokacin yana shekara 25 yace da shi ka dinga daukar ka cire kwarjallan ka kaga al'ada Qurayshawa ce tunda ginin ɗakin Allah ake ko kai tsirara ma ba komai da ya ce a inni nuhitu an tara ni fa Allah yayi wahayi ya gaya min kada in yi tsirara to lokacin kuma malaika jibrilu ma ba tsara na zuwan sa ba saboda shi haske ne bawadinu hunurun zawahiruhu huda haka shugaba yake karatu ne a kansa bayan wani karatu duk abin da ka sani akan annabi to akwai gaban da baka sani to haka su rijali sun san da haka ta suka samu haske a gun Allah mala su sahabatu suka samu haske a gun Allah duk wanda ya jingina da annabi ta sanin wannan haisiya ya samu haske ya rabu da wasan kwaikwayon duniya duk abin da duniya take yi malam yawan ci sha'anin annabi ya zama wasa ya zama shirme kurin wani lokacin sai aka zama ma ba a yi wannan abun ba menene abin da zai zama gaskiya shine ka rike wannan shugaba kuma ka rike shi ta inda Allah yake so ba ta inda kai kake so ki girmama shi ta inda Allah yake so ba ta inda kai kake nufi ba Allah ya nufi a girmama shi gaba daya ba tare da rage komai ba Allah ya ƙara masa tsira da amurka. To za a yi magana tsarkin zuciyarsa da nagartarsa da cewa da abin da ka ji ya faɗa in ba a gano ba to hankalin duniya ne ita ta shi ya yi gaba ya ban ɗan wurin. To saboda haka shi ne za a fara wannan shimfiɗa zai fara da aƙadul ƙalbi wanda aka jero guda ukun nan ɗauruwar zuciyarsa da kudurin zuciyar da magana to za kuma daga nan sai a fita to ya maganarsa take maganarsa ya take to sai a gama sai a dawo kan ayyukansa don a faɗi sai da gwargwadon abin da Allah ya so a ba ka sani ce ka sani Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya mana baiwa kai ma Allah yi maka baiwa baiwan mai taufiki don zancen annabi zai idan za a yi zancen annabi sai an roƙi Allah ya kawo taufiki don a samu dacewa
annama ta'allaka min bi tariqit tauhidi cewa da abin da ira tai da manzon Allah duk abin da ira ta yi da ƙudurin zuciya na hanyar ɗayanta Allah والعلم بالله da sanin zatin Allah وصفاته da sanin siffofin Allah والإيمان da به imani da Allah وبما أوحي da إليه imani da abin da aka yi wahayi zuwa gare shi فعلى غاية المعرفة to bayan ilimin annabi ba gaba wajen ɗayanta Allah yanzu kowa tauhidin wannan ayyafi na wannan tsantsar ƙarfin sanin wahadaniyar Allah da take zuciyar wani ba ta zuciyar wani to idan aka zo aka faɗi annabi to ba za a ƙara gaba ba shi an je inda kowa da ka sani bayan annabi yake bi a wajen sanin ɗayan takar Allah bayan annabi yake bi wajen sanin sufofin Allah bayan annabi ake bi a wajen imani da Allah isa halara ba ta takaita ba sai ta ce amanar rasulu bima unzila ilayhi Mm.
ووضوء العلم da kuma wato bayyanar ilimi
واليقين da kuma tsantsar yaƙini da Allah والانكفاء عن الجهل بشيء من ذلك da kuma tsarkakan manzan Allah gabarin jahilta wani abu daga wancananka
أو الشك أو الريب فيه ko kuma a ce manzan Allah ya taɓa yin kokonto ɗan ƙin a kan lamarin Allah to ba taɓa yi ba. Hmm.
والقسمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين Sannan kuma shugaba sallallahu Alaihi wasallama ma'asumi ne daga duk abin da yake fiyanci sanin Allah. Bai taɓa yin abin da za a ce kai wannan abin yana nuna kasan akwai abin da mutum yana yin sa a ce kai wannan fa wannan abin da iya nuna wannan bai san Allah ba. To sai da wujudi bai taɓa yin haka ba. duk abin da ya yi nunawa ike ya fi kowa sanin Allah sallallahu alaihi wasallam
هذا ما suke a gurinsa to su ma haka suke a gurinsu Hmm.
ولا يغترر على هذا بقول إبراهيم عليه السلام amma ba za a yi taron numfashi ba da faɗin annabi ibrahim to ya fara kuma sai ce to kuma ka ce annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su ka ce shugaban talikai tsira da aminci su tabbata a gare shi ma'asumi ne ta bangaren yadda da tasarrufin Allah gaba daya da duk wani abu da zai je i dawo daga sirrin halara to yanzu ya za a yi da wace ansa za ka bayar annabi ibrahim ya ce da ubangiji rabbi arini kaifa tuhil mauta so nake ka nuna min yadda kake raye matacce matacce kurin yadda kake raye matacce alkushairi cikin tafsirinsa yace dalilin afkuwar wannan tambaya cewa annabi ibrahim sanda ije wajen namrus ai kaga tambayar sa iya yake rabbiyal ladhi yuhyi wa yumiit ai ni Allah na shi ike kashewa ike rayawa namrus yace a in haka ne to ni ne Allahnka tunda ni dinnan kashewa nake in raya annabi ibrahim yace ta yaya yace yace aje kurkuku wanda ya laifin kisan nan zan yanka shi a kirawo shi aka kirawo shi ya dankara masa dukiya ya bashi kuɗi ya bashi gida yace tafi kai sha'aninka na yafe ma yace kaga na raya shi a shiga cikin gari a kawo a ɗauko min wanda bai taka ba bai zubar ba lafiyayyen mutum kurin a kawo min shi aka kawo shi yace a yanka shi aka yanka shi yace kaga na kaga wani ko to da ka an bauta ce ma ni zaka dinga bautawa to wannan zance ya damu annabi Ibrahim to nan annabi Ibrahim sai ya fusata yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq to wannan dai mai kashewan mai rayawar da safe da asuba yana fito da rana daga gabas fa'atu bi haminal maghrib gobe in kai Allah ne ka fito da taka daga yamma Allah ya ce fa bu hital ladzi kafara to annabi Ibrahim sai yake tambayar kansa yanzu ya akai har sai da aka je mataki na biyu na kura wannan mutumin me yasa tun da nace masa mai kashewa ne mai rayawa sai da muka tsallaka kan wata magana fitowar rana to shi ne da i fito da kagun da maru sai ya ce rabbi arini kai fito yin mauta so nake ka nuna min wanda nace can ɗazu kai kake kashewa kake rayawa kafa hujja ne da shi fa to yanzu so nake ka nuna min ya kake yi to shine Allah ya ce awalam tumin awalam tumin ce baka imani bai ce a na imani walakin ya kuma inna kalbi so nake kai mukamin duma'anina maratibul ilmi nake so in je karshe na san ilmul yaqini kai kake kashewa kake rayawa to so nake in tashi daga ilmul yaqini in koma haqqul yaqini daga in koma ainul yaqini daga ainul yaqini in tashi in koma haqqul yaqini daga kan haqqul yaqini in koma duma'anina in ce na gamsu tas cewa kai kake kashewa kai kake rayawa to shine qala bala walakin yatma'inna qalbi yace ai so nake zuciyata ta samu nutsuwa
إذن يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بإياء الموتى domin annabi Ibrahim bai taɓa yin kokonto ba a cikin ba da labarin Ubangiji da raya matacce ولكن أراد طمأنينة القلب to sai dai shi yana nufin rumani na tilkal na zuciya malam ka gangaro gurin kamilin zaki ya za ka ga wannan mukamin ran da ya ce da salman ka je ka ce mai gidanka ya tsora mafan samana a biya shi ka dawo kai zaman kanan ka zo ka shiga cikin rundunar ubangiji yaje ya ce da mai gidansa ka tsora mun fansa shugaba ya ce in gaya ma ka tsora mun fansa in biya ka don in sami yanci in tafiya ta in koma gurin manzan Allah yaje to ka ban kokiya arba'in ta zinari sannan ka dasa mun dabino guda ɗari uku idan na ci ‘ya'yan sai in yanta ta sai dawo yana kuka gaban annabi ya ce ba zai yanta ni ba me ya ce kokiya arba'in ya ce in bashi kan na haɗa kokiya uku kuwa na mutum mutuwa ta mata tsame ballantana in dasa masa dabino ko kwaya ɗaya na shuka kafin ya soma ya'ya ai na mutu sai biyu ko kina ne za su shugaba ya ce duk biyun za a yi masu duk saboda mai magana da in akwai gaba da ɗumani na su miliyan shi da ɗaɗe ta yake magana da annabi ibrahim ya ce walakin la yadma inna qalbi to wannan sahabban sa yake rarrabawa ita ce ba yanzu kukiya 40 din za a biya shi shugaba yake an gama ai abinda zaka je ka ce ya nuna gurin da za a dasa dabino 300 kuma a dasa masa ya ci abin sa ya sallame ka haka aka yi mal da aka yi aka dasa da dinan idan ya sa ya bu aka buɗe ƙasan nan in ya kama da dinan dama ya tabi ya gaya wace ku taimaki ɗan uwan kowa ya kawo tushen da dino guda ɗaya kan azahar an haɗa da ɗari uku ce to waje mu je in dasa masa su saboda sirrin ihya'i mala sirrin rayawa a hannunsa aka buɗe ƙasa in ya sa dabinan ya rufe ƙasa yana cika shi sai ga dabino yana tafiya sa isaka sai na umar ya ce ni ma ba sa guda ɗaya ina malam ya gama gaba ɗaya ikalli da bilan nan ya ce wa ya sa wacce ce ne ne zo ya tsige ta ba a yi izinin kowa isa hannu ba shi ne yake wannan tasarrufin aka buɗe ya kuma mayarwa ya sa da ya ce ka zo mu je gida a bashi ukiya arba'in yanzu aka je ɗauko dunkulen zinare kamar kamar ƙwan kaza ita ka tafi gunda ake yanka sisunan gwal a dinga gutsara ana yin sisun gwal har a yi ukiya arba'in in an yi ka zo ka gaya mu aka yi ukiya arba'in cin yace an yi ukiya arba'in ɗin kuma akwai ragowa ina nan ana yanka yace to ka je ka ce a kuma yin arba'in ka je ka kai masa yi kai masa arba'in yace kuma ka ga guda nawa aka yi a ce an kuma samun ukiya arba'in yake kai kuma ka rike ta na ba isa shi ibrahim ya ce wa utika salmanu shauke habibina wala ta tanaha laumala to abin da yi a gurin nan wane maganar fakuz arba'atan min al-dairi abu amala yace ya yi haka yake nan ya dawo sirrin da na Allah ya zama to wannan sai annabi to karfin sirrin da isa aka yi wannan abun to to karka yi tambaya kan wannan sai dai kai sai masallaci ka ce bari mu gano fassarar a wani makami da wani makami aka dasa da bino aka fito da ukiya arba'in sau biyu a cikin kwanka za abin nan zinari da bai kai girman kwan kaza ba to duk ilimin ka sai ya dakushe da ne ka ce mun sallama maka mun yadda Allahu akbar to shi annabi Ibrahim yace muqamin tumanina nake nema hmm وترك المنازعة لمشاهدة annabi Ibrahim baya munaza'a da mushahadar da ainihin wato ganin wato rayawar Ubangiji ga rayayyar. Iya san komai Allah ne ke yi, ya san Allah ne ke kashewa, Allah ne ke rayawa. To, amma shi, shi akwai abin da yake so, ta wata haisiya yake so a nuna wa. Sai Allah ya amsa masa ya ce, ta inda kake so ɗin a raya ma ɗin ta nan ɗin zami ma, abin da za a yi kuzar ba a tammina ɗaya. Ya ka kama tsuntsaye guda hudu. kowanne in ka yanka shi ka cire kan in ka cire kan ka ajiye kan ka ɗebo gangunan jikin gangan jikin ka zuba su a turmi in ka dinga daka su sai sun dawo kamar kwababbiyan kwababban siminti sun haɗe jikinsu sun zama gumba to ka kama kan kowanne ka kirawo shi zan nuna ma yadda nake raya matacce yanzu
فحصل له العلم الأول بوقوعه to ilimi na farko shine ilmul yaqini ya tabbata ga annabi Ibrahim da afkuwarsa wa arada al-ilm al-thani bi kayfiyatihi wa mushahadatihi abinda annabi Ibrahim yake so yana nufin ilimi ne na biyu ta hanyar ganin kaifiyar yadda za a yi a raya din
الوجه الثاني fuska ta biyu أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه annabi Ibrahim ba kokonto yake ba da yace rabbi arini kaifa tuhil mauta yana so ya gwada matsayinsa ne a gurin ubangiji وعلم إجابته دعوته ya ya san yaya karfin ansawar Allah yake a kansa Mm.
سؤال ذلك للرجل ta hanyar tambayar ta hanyar tambayar haka daga ubangijinsa ويكون قوله تعالى Mm, to ka gani yanzu kaga shi shugaba alayhi salatu wassalam idan aka zo irin wannan gabar da shi ne yace arini kaifa tuhil mauta to a ga ya abin zai kasance Mm? saboda me saboda bambancin a bayyane yake martabobin a bayyane suke kowanne ina tafiya ne akan irin martabar da Allah ya ajiye shi a kansa kaga shugaba a ranar badar ba cewa iya kawo taimako ba Hmm? ko kaji shi ana cewa kana kokwantar zan kawo ma taimako ne ya ce a'a so nake don in samu nutsuwa a cewa yake yi ka kawo min taimako yana fada sirrin halara ina istastagi suna rabbaku na ga kana neman taimako na ya shugaba to na fa an sa maka na fa an sa maka ga mala'iku dubu na zan aiko ma yanzu yanzu kuma zu mala'iku dubun da zan kawo maka ma ji alahullahu illa bushara harin ciki nake so ka yi wal taɗin ma'inna bihi ƙulubukum don zuciyarka ta samu nutsuwa kaji fai shi ba shi ne yake ta yake lakin da ya ɗi ma'inna kalbi ba a ita halar zafin ce take don in ƙara maka ƙarfin gwiwa ya ce amma wa man nasuru illa min indillah amma iya taimakon ka in ba ni ba wa zai iya to ko malaikun da zan turo maka dan ka ji dadi ne a ranka ka ji ni'ima ka ji tabbas cewa ina tare da kai amma taimakon ka sai ni ka ji yadda yake mala da kaga in a matsamin na annabi ibrahim ne malaika ɗaya za a turo ya tattaka su shi kenan to amma shi ba haka ba ne wannan tambayar da yake cewa ka taimako saboda babu ɗugon kokwantan Allah tare da shi to sai aka yi abin da ba abin ma da yake nuna dama kokon kuma ba a zo maganar sa ba
ويقول قوله تعالى أولم تؤمن to sai ya zama faɗin Allah da ice awalam tumin baka imani ne ba أي تصدق بمنزلتك مني وقلتك to واصطفائك sai ya zama cewa kamar Allah yana cewa baka gazgata matsayinka a guri na bane baka gazgata badadantakar da na baka bane da zabin da ne maka da haka kaga ya nuna ba kokwantan yake yi ba Hmm.
الوجه الثالث fuska ta uku أنه سأل زيادة يقين وقوة إيمانية annabi ibrahim da ya faɗa haka ya roƙi ubangiji ƙarin yaƙini ne to kaga shi kuma ƙarin yaƙini ba kokonto bane da ƙarfin ɗuma'anina shi ma ba kokonto bane Mm.
وإن لم يكن في الأول شك ko da yake a na farkon ma ai babu kokontan إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاقم في قوتها domin ilmai kala biyu ne akwai al'ilmin nazari akwai al'ilmin daruri akwai ilimin darura wanda shi ba koya ma za a yi ba yana da cikin al-daruriyat kamar ilimin gariza ta jinsi sai an koya ma isa mutane su daina wannan abin da suke yin da Allah ko malamai ne su daina su daina maganganun batsa a cikin kafafen sadarwa dan Allah a daina turo mata waɗanda su ma kansu siffofinsu suna fitinar mutane kuma a sa su su zo su dinga zantuka na baɗala na wai siffar yadda za a koya wannan al'ulumu zaruriyat ne e ko mahaukaci ba sai an koya man ba kamar kamar ɗan jinjiri ne a haife shi yana da wasu ulumu da yake taho da su daga Allah wanda da ya sauka a duniya ilimin farko da zai ji zai ji wani yanayi da ba shi ya saba da shi ba a dasu to sai sai sai kwalla kuka ba a taba jin wanda ya shiga dariya ba saboda ilimin darura ya gaya masa kuka za ka yi don ka samu mafita sai a ɗauko nono sai a bashi da an kara masa nono ya taho da ilimi daga fadar Allah cewa zuƙa za ka yi yanzu in ba a sanar da shi wannan baya za a yi ba sai ya mutu ba amma ana kafa masa shi sai in zuƙa ba a taɓa samun wanda ya huro abun ba ya busa nonon ba maimakon to da ya za a gaya masa ya zuƙa wannan al'ulumu daruriyat ne wannan to wannan babu kokonto a cikinsu to ballantana ga ribar jinsi da sha'awa da aure da menene waye zai koya ma wani abu ana ta cewa wai wai a koya wa mutane kaza kaza kaza kaza duk wannan wallahi maganganu ne wanda ba su da kyau ba su dace ba a dinga gaya wa mutane a yi kaza a yi kaza duk barna ce wannan gashi nan ma zawarawan karuwa suke ta yi kulle wani a ga a tsaya su ma'auratan a sa su samu hasken shugaba soyayya kamkinin san allabi kafaransu a gani idan za a yi wannan sake-saken auren nan ba za a yi ba wallahi sai na hasan haka ya faɗa Allah ya ƙara masa sanci ya ce idan za ka aurar da yarka bai gaya tsaya yana gawa mutane wacce ka samu wanda zai iya kaza a ka samu mutum ne addini wanda tarbiyyar addini ta ratsa shi to ka ɗauki yarka ka ba shi aka ce saboda ne ya imamu ya ce saboda idan har yanayi ya sa zuciyarsa ba ta kan wannan ya gaji da ita to kullum sai ya girmama ta idan kuma ina santa zai ƙara girmama ta da santa da kinta duk sai ya girmama ta to wannan ko in ba hasken annabi ne ya zauna ba ba za a iya ba za a iya ba sai an samu sirrin mahabba shugaba an kallon annabi ta hanyar koyi da shi ana mushahadar hasken nan nasa to ta nan ne komai zai gyaru amma ta wannan zantukan da kuke yi a kafar yada labarai a yi ta faɗar kaza ki yi kaza ki shafa mai agu kaza da kullum ma ke kima zai ifi ya koro ki daga gidan da duk abin da kike yi da a gani to ba haka bane wannan al'ulumu daruriyat ne ilimi ne na zarura wannan ba sai an wani koya wa mutum ba sannan akwai al'ilmin nazari shi kuma sai ka sai ka shiga aji sai an koya maka sai ka sa gafaka ka tafi gaban malami ya ce kaza shine kaza kaza shine kaza to wannan su waɗannan ilimai guda biyu suna fifita a wajen ƙarfin su
waɗarayani shukuki ala zaruri ya fi mumtanin kaga afkuwar kokonto akan al'ilmin zaruri wannan ba zai yi ba ilimin zarura na ka ji yunwa ka ci abinci ai kaga ilimin zarura ne ke baka ko mahaukaci ne idan ya ji yunwa wallahi abinci zai nema ya ci ko an taba samun kokwanto akan yunwa ta ishe ka sai kuma ka samu kokwanto ina ganin ko in ci abinci ko in ɗau mafici in yi fifita bari in auna in gani ko in ne fifita ma na juko shi ya ce har abu da ba zai yi ba wallahi ba za a samu ba ma wannan ba zai yi ba hanya ɗaya ce a nemo abinci a ci ƙwarai to kaga wannan ya ce to kaga ɗan rayanin shi kuke ala daruri ya ce mumtani'un ba babu shi to sanin Allah a gurin kamar annabi Ibrahim da sanin Allah cewa shi yake kashewa yake rayawa ilimin zarura ne a gun annabi Ibrahim da aka babu maganar wai a ce annabi Ibrahim yana kokonta lamarin Ubangiji babu mujawwazun fin nazariyati kuma kaga abun halattawa ne a cikin nazariyat yi ko ilimi na nazari wanda sai an yi karatu an ta gaya maka ƙa'ida kaza kaza yanzu kamar ilimin rabon gado ai ilimi ne nazari na bincike ne kullum kasa gane sai a je ma kota a yi a raba gadon a ce kuma bai daidai ba saboda wannan karatu ne mai zurfi ba zarura ba ne wannan
فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة saboda haka annabi Ibrahim yake so ya tashi daga makamin nazaru cewa an ba da labari Allah ne mai mai raya mai kashewa mai rayawa sai yake so ya tashi daga nan ya koma iga abun kuru-kuru da idansa
والدركي من دين اليقين إلى علم اليقين ya tashi daga ilmul yaqini ya koma zuwa ainul yaqini فليس الخبر كالمعاينة din yadda labari ya kai da inganci bai kai ka ga abin zahiri a gaban ka ba
ولهذا قال سعد بن عبد الله dan haka ne sarki wato babba daga cikin sufaye sahal dan abdullahi tustari yake cewa سأل كشف بلا إليان يزداد بنور اليقين كما هو امتياني shi annabi Ibrahim ya roƙi yayi wani rufi na gani ne don ya ƙara da hasken yaƙini ya ƙara tamakuni a cikin halinsa mai yan- abin da yake nema kenan Allah ya yi masa hi- gida'i rufi na gani kasan akwai abubuwan da duk ɗan adam lalibe yake yi baya idrakin haƙiƙaninsu to a- kaman rayawa da kashewa yanzu akwai abubuwan da suna nan suna gudana a cikin halitta duk kowa an fi ƙarfin sa a nan gurin kaman mutum yana cikin mu'amalarsa kurin kaga ya faɗi ya mutu wannan ko ko likitoci malam wane su da gane wannan sirrin halara ne kurum yanzu nan a ɗauki a janye mutum ko kuma yanzu nan wani abu ga yadda kuka saba da tsarin ku kun faɗa a rediyo an faɗa an ce za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ko a ilimin ku na zarurar da kuka gano kenan amma a ran nan da mafici za ku kwana saboda zafin da za a yi ba ba ruwan kuma yanzu ka duba ana mukumukun zafi shekaran jiya to yau kuma fa da jiya da da da yau din nan da jiya da aka yi kaga sanyi ma ake yi to dan adam sai ya kasa gano wani dan uwa yace ya wai ina son wata yarinya zai aure ta to gwani ne na cikin irin irin larabin nan hakan nan ya buga ya buga aure ne mai kyau to amma can kuma sai iga kamar abin ba zai yi ba to wai me ba zai yi ba a ciki in ya kuma bugawa ya gayyato abokansa irin na bugawar yace to dai mu je dai gaba tukunnan mu ga me zai faru ana ana ana cikin an kai kuɗi an sa rana duk bai ga komai ba malam gobe za a ɗaura aure safiya na yi aka ce ta mutu ce ko a mafarki bai taba hango labarin wannan abu ka san wannan ilimin Ba sani ba Allah ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin bayi malam to su halara annabta suna sanar da waɗannan ulumin da Allah yake idan abin ya zo to su suna da tamkini suna da ilimi na matakin farko da mataki na biyu da mataki na uku har mukamin tuma'anina duk suna da shi a gurin Allah to saboda haka shine nan dalilin kawo wannan abun yana gaya wa mutane ne manzon Allah ma'asumi ne zuciyarsa tsaye take kan Allah to kafin a zo a alarar shugaba sai ya fara biyo maka ta hanyar da'iratun nubuwa gaba daya sai ya fara buga misali da annabi Ibrahim ana maganar annabi Ibrahim shi abun alƙali fa yanzu zancen annabi yake maka yana kariya ne ga annabi Ibrahim amma fa maganar shugaba ake ke kaiwa wannan kariyar cewa kar zuciyarka ta sa ka din- ka ɗaukar cewa shugaba akwai wani mashadi daga mashahidin halarar ubangiji wanda bai fahimci wannan abun ba a ba taɓa yi ba ba taɓa yi ba eh kuma al'adar ubangiji sai ya buɗe mashadin da dukkanin masana sai ilimin su ya dakushe ilimin su ya dakushe ba za su gane ba yanzu da annabi ibrahim Allah ya bashi karfin tamkini yace da annabi malaika jibrilu ni ba ruwana ba na neman taimakon kowa sai Allah to ka roƙi ubangiji yace ai shi ya kawo ni wannan mukamu inda ya san halin da nake ciki ina ganin zai wadatar da ni ya ishe ni ya ce hasbi Allah Allah ya ishe ni to iya ilimin kowa tun daga gagarumar wuta an kunna to ɗayan biyu ne in ma kar a jefa annabi Ibrahim in ma kuma a yi wa mala'ikan ruwa izini ya je isa ko ruwa wuta ta mutu iya ilimin ɗan adam kenan ko ya ce a'a tun da ya kaddara za a wurga ni din a wurga ni shi ya san ta inda zai fidda ni sai to tun da ka kai mukamin haka to bari in ga ma ilimin da su ma mala'ikun ba su san wannan ba sai ya ce da zafin cikin wuta tashi ka fita aka ɗauko ni'ima aka zuba a cikin balbalin wutar ɗan adam ya san wannan ilimin zarura a gun ɗan adam wuta ƙonawa kawai za ta yi amma saboda Allah ya yadda ya ci shi kenan sai da maryam da ya sa mala'ika jibril ya zo suka yi magana shi kenan ciki ya bayyana a tare da ita ta ce na yadda yadda duk shirya kuma na sallama maka to kin sallama mun eh to shi kenan sunanki ba zai ɓaci ba idan kin je da annabi isa to ki nuna shi kake sake ki magana ki nuna shi in ji Allah ba sharafe lai ta nuna shi ina kika samu da muna cewa ke waliya Allah ce ke siddiqiya ce kin kai mukami kaza kin kai mukami kaza ya kika haihu kuma ba mu to kun ga tambaye shi yanzu dan jinjirin zamu tambaya to saboda ubangiji zai wani tasarrufi ya nuna wa dan adam akwai hanyoyin da sun fi adadin halitta yawa sai annabi isa ya fara bayani inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati yace in tabun baba ta saliha ce kar ku ce wata mummuna ce har yanzu mukamin ta cirawa yake lam yaj'alni jabbaran asiya wa salamun alayya yawma wulidi wa yau ma'amuto yau ma'ubasa ayya dukkaninsu ba su san wannan ilimin zai fito ba to billahi a rayuwar dan adam sai dan baka yadda da Allah ba duk abin da zai zo maka idan ka san ubangiji zai fito maka da hanyar da za ka fita daga bala'in da kake ciki fiye da adadin abin da ka san labarin sa a gaba ko a baya da ka Allah ka ba mu imani ka ba mu imani to shugaban mu shine tauraron imani shine tauraron sanin Allah eh Allah ya kara masa tsira da aminci to shine za kuma ai ta kai ai ta kai kuma duk dai bukata a kai kamala zatin annabi nan ne makwantarta dalilin da yasa da ake wannan karatu ke Allah ya kara masa tsira da mun shehi Allah ya saka masa da alkhairi karanta fatiha hadiya ga shugaba